إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أتشي قبل كراتم نوانا مكرنتا من البركة مكرنت ابن تيمية يومنا رانا الحميس وتتيدي دي دا رانا أشرين دبقوي قوة الرجب hijira 1442 wanda ya daidai da ranar 11 ga watan 3 2021 miladiya karatunmu yau bangaren mustalahul hadis ne wanda muna karatu cikin littafin taisir mustalahul hadis na dr mahmud ahmadu tahan rahimahullah wanda shi ne zai zama darasinmu na tara a cikin wannan littafi muna kan magana akan alkhabarul hasan muna magana akan alhassan mun yi darasin farko a cikin wannan gaba wanda a ciki muka yi bayani akan ta'arifin alhassan wanda muka ce zababben ta'arifi shine ta'arifin da ibn hajar al-asqalani yayi masa shine hadisin da ittasala sanaduhu wanda isnadinsa ko sanadinsa ya sadu bi naqli al-adli alladhi khaffadabtuhu ta hanyar ciratowar adali wanda hardansa take da sassauci wanda hardansa take cikakkiya hadisin sai yana zama sahihi wanda hardansa take sayyi'a wanda yake sayyi'ul hifz hadisin sai yana zama da'ifi wanda yake da khiffatu dabt shine hadisin sai yake zama mai hasan to ya nakalto an mislihi daga irinsa ila muntahahu zuwa ƙarshen isnadin min ghairi shuzuzin wala illa ba tare da shuzuzi ko illa ba amma muka ce ba sharadi bane duka mazajen hadisin su zama masu khiffatu dabt wannan ba sharadi bane ko mutum ɗaya aka samu da sassaucin har da ko da sauran har da su cikakkiya ce ko da mutum ɗaya aka samu wanda yake da sassaucin har da to hadisi ya zama hasan ana lura ne da mafi kankanta sannan muka zo muka yi bayani akan hukumuhu wato hukuncin hadisi hasan ki kamar hadisi sahihi yake wajen kafa hujja da shi duk da bai kai shi martaba ba daga idan an samu cin karo tsakanin hadisi hasan da hadisi sahihi to ana gabatar da hadisi sahihi ne akan hadisi hasan muka kawo misalinsa a gaba ta uku ko aka kawo misaluhu shine gaba ta uku wanda malai ya kawo wani misalinsa a cikin wani hadisin da ya zo a cikin turmizi hadisin qutaiba wanda ya ce haddasa na ja'far bin suleiman al-dubai an abi imran al-jauni an abi bakar bin abi musa al-ash'ari wanda yake cewa sami'tu abi bi hadaratil adu yaqulu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابواب الجنه تحت ظلال السيوف تحت ظلال السيوف zuwa ƙarshen hadisi sannan muka zo muka yi magana akan maratibuhu matakan hadisi hasan amma ya ce matakai guda biyu ne matakansa guda biyu ne sai ya faɗi wani isnadi ce fa'ala maratibuhu buhuz bin hakim an abihi an jaddi ya an samu wannan isnadi to wannan ara maratibul hasan ko amru bin shu'aib an abihi an jaddihi ko ishaq ibn ishaq an taimi da ire-irensa sannan sai wanda yake kasa da shi shine wanda aka yi sabani maktula fi tahsinihi wa tad'ifi inda aka yi sabani akan hassana shi ko da'afa shi kamar hadisin al-haris bin abdullahi ko hadisin asim bin damra ko hajjaj bin artah ko bin artata to wani shine malamai wasu su in sun ga hadisin su wasu su hassana shi wasu su da'afa to shine mataki na ƙasa duka a matakin hadisi hasan wanda daga shi sai da'ifi za mu tashi gaba ta biyar yace martabatu qawlihim hadithun sahihul isnadi aw hasanul isnad matakin fadar su malaman hadisi idan sun zo kan hadisi su ce hadisun sahihul isnad wannan hadisi ne wanda isnadinsa sahihi ne au hasanul isnad ko su ce wannan hadisin isnadinsa hasan ne to sai malai ya kasa shi gida biyu na farko ya ce alif ƙaunar muhaddisina haza hadisun sahihul isnad duna ƙaunihim haza hadisun sahihun na farko faɗar malaman hadisi ce wannan hadisi ne wanda isnadinsa sahihi ne duna qaulihim ba tare da sun ce haza hadisun sahihu haza hadisun sahihun ba ba tare da sun ce wannan hadisin sahihi bane na biyu shine ba wa kadhalika qauluhum haka fadar su haza hadisun hasanul isnad ce wannan hadisi ne wanda isnadinsa hasan ne duna qaulihim haza hadisun hasanun ba tare da sun ce wannan hadisin hasan ba in sun zo su ce haza hadisun sahihul isnadi ko hasanul isnad ba sa cewa haza hadisun sahihun kamar da muka faɗa a baya ko su ce hadisun hasan to me suke nufi da wannan in sun yi irin wannan in sun yi irin wannan salon zancen wala yace li annahu qad yasihhu aw yahsinu al-isnad duna al-matan to suna yin hakan ne saboda akan samu wato isnadi ya inganta ko isnadi ya zama hasan ba tare da matani ba mun san shurutu siha guda biyar din nan uku na isnadi ne biyu na matani ne guda uku na isnadi su ne ittisalus sanad sannan adalatul ruwat sannan kuma dabtu wato dabtul ruwat kenan mun gane wannan guda ukun su ne suke da alaka da isnadi amma guda biyun shine adamu shuzuz adamu illatil qadiha wanda su suna da alaka ne da matani da matanin hadisi to sune guda biyar in sun cika sai hadisi ya zama sahihi ya samu khiffatu dabt sai hadisi ya zama hasan hasan to idan suka faɗi haka to nan suna nuna maka cewa ko suna nuna to suna faɗar haka saboda hadisi isnadinsa yakan iya zama sahihi ko isnadinsa ya zama hasan amma ban da matan me yasa li illatin li shuzuzin aw illa saboda wani shuzuzi a samu shuzuzi a tattare da matanin ko kuma wata illa a tattare da matanin illa kuma qadiha shuzuzi shine ya zama wannan matanin ya saba ma ruwayar wani matani wanda ya fi wato na wanda suka fi shirin jayi dama shine shuzuzi mukhalafatu siqa liman huwa awthaqu minhu siqa ya saba ma wanda ya fi shi zama siqa ya samu shuzuzi ko aka samu wata illa a tattare da matanin misali kawai a samu ya ci karo da wani nassi ya ci karo da wani nassi ko wata illa ne wadda ake ce mata illa qadiha wadda bayanin shuzuzi da bayanin illa zai zo a gaba ko a darasinmu na gaba ma watakila insha Allah to ya ka samu shuzuzi ko illa to kaga hadisin ya zama isnadin gashi lafiya kalau amma matanin ya bai inganta ba matanin ya samu matsala sai ce faka annal muhaddisa idza qala hadha hadithun sahih to kamar malamin hadisi idan yace hadha hadithun sahih yace wannan hadisi sahihi ne a duk lokacin da malamin hadisi yazo yace muku hadha yace hadha hadithun sahih to qad takaffala lana bi tawaffir shurut as-sihhati al-khamsa to kamar ya lamunce mana ya ba mu garanti dangance da cikar sharuɗin ingancin nan guda biyar fi hazal hadis a tattare da wannan hadis yana cewa haza hadisun sahihul sahihul isnad ko hasanul isnad to ya baka garanti ne akan cewa sharuɗan nan guda biyar sun cika in nasiha ne sun cika in kuma sharuɗan hasan ne su ma sun cika mun fahimci haka amma idza qala amma idan malamin hadisi yace haza hadisun sahihul isnad ko kuma yace hasanul isnad to wannan hadisin isnadinsa sahihi ne ko isnadinsa hasan ne to faqad takaffala lana bi tawaffir shurutin thalasa min shuruti siha to ya lamunce mana ya ba mu garantin cikar sharuɗa guda uku na hadisin ya tabbatar mana da cewa sharuɗa guda uku sun cika daga cikin sharuɗan inganci wato sharuɗa guda uku nake magana sun cika wahiya ittisalul kai baka tare da mu ne mun barka ne a layi ce biyar kuma kana tare da mu ba za ka ce biyar ba baka tare da mu bari mu bari mu taimaka maka ka shigo cikin karatu mun riga mun gama maganan siha magana magana in aka ce hadisi sahihul isnad aka ce haza hadisun sahihun nan ne ake maganan cikin sharuɗa biyar nan kuma ana maganan haza hadisun sahihul isnad ka gane akwai bambanci to nan ya lamunce maka sharuɗa guda uku ka shigo layi ha to وقد تكفل لنا بتوفر شروط شروط ثلاثه من شروط الصحه to ya lamunce mana cikar sharuɗa guda uku cikin biyar ya tabbatar da cewa uku sun cika sharuɗan inganci in ma hasan ne sharuɗan hasan hasan wahiya ittisalu isnadi wa adalatu ruwati wa dabtuhum wanda su ne saduwar isnadi ya lamunce mana wannan cewa isnadin hadisin muttasil ne wa adalatul ruwat kuma ya bincika ya tabbatar mana da adalcin marwaita hadisi duka dan su adalai ne wa dabtuhum kuma ya tabbatar mana da har da su an gane ko ko ya zama suna da cikar harda itmamu dabt ko kuma khifatu dabt yan harda za su cikakkiya ce kaga ya zama sahihi ya an samu sassauci sassaucin harda to hadisin ya isnadi ya zama mai ya zama hasan أما نفي الشذوذ ونفي العلة عنده فلم يتكفل بهما أما كوري شذوذ da kuma kore illa to bai lamunce mana wannan ba falam yatakaffal bihima bai lamunce mana wannan ba zaka kaje ka bincika shin hadisi yana da wata illa wannan ban sani ba shin hadisin shaz ne wannan ma ban lamunce maka hakan ba li'annahu lam yatasabbat minhuma saboda bai samu tabbas dangance da su ba bai samu tabbas dangance da hadisin yana da wata illa ko bai da bai da tabbas hadisin akwai shazu ne ko ba shazu bane bai da wannan tabbacin to saboda adalci irin nasu kar ya ce hadisin sahihun ka zo ka bincika ka ga yana da wata illa ko ka zo ka bincika ka ga hadisin shazu ne kaga sharuɗan hudu biyar din bus cika ba kenan kuma ya riga ya lamunce maka cewa sahihi ne da iya ce sahihi ne ya tafi ya labance maka sharuɗa biyar kamar da ya gaya maka a baya to in ka zo ka bincika kaga ɗayan bai cika ba kaga ashe ba haka bane to ta dalilin bai yi bincike akan wannan ba to kaga ba zai baka garanti akan kansa ba sai baka garanti akan abin da yake da tabbas a kansa wanda shine ittisalu sanad adalatul ruwat da kuma dabtuhum amma dangance da abin da shafi nafi shuruz ko nafi illa bai baka garanti akan wannan haka ka je ka bincika saboda shi kan su kansa bai tabbatar da shi ba bai tabbatar da wannan ba yace lakin law iktasara hafizun mu'tamadun ala qawlihi haza sahihul isnad amma idan aka samu hafiz shakundum a ilimin hadisi wanda mun yi bayanin sa a baya can mai bayanin hafiz shine wanda abin da ya wanda abin da bai haddace ba cikin hadisai yan kadan ne to idan aka samu wani hafiz wanda yake mu'tamadun ala qawlihi ana dogara da maganarsa shi idan yace haza sahihul isnad idan yace wannan hadisin sahihul isnad ne walam yuzkar lahu illa kuma ba ambato ba ambato wa hadisin wata illa ba to fa zahiru sihhatul matan to zahirin abinda maganarsa take nunawa matanin ma ya inganta tunda shi shakundum ne in akwai wata illa to zai gaya maka لأن الأصل عدم الإلة وعدم الشذوذ saboda asali shine rashin illa da rashin shuzuzi shine asali ita illa din da shuzuzi abu ne tare zuwa yake haka asali shine adamul illa wa adamul shuzuz haka idan hafiz ne irin hafiz ibn hajar al-asqalani irin su hafiz hafiz az-zahabi misali idan suka ce haza sahihul isnadi to kamar sun lamance maka duka biyar din ne ka tafi akan duka biyar din ne kawai mun gane wannan sai in wani abu can an samu wani ya bayi cikin malamai ko su ko wani ya nuna cewa akwai wata illa to sai ka yi aiki da wannan amma in dai ba a samu ba to ka tafi akan cewa hadisin fa zahiru sihhatul matan zahirin hadisin matanin sa ma ya inganta li anna al asla adamu al illati wa adamu shuruz an gane ko saboda matsayinsu a ilimin hadisi na shida ma'ana tirmizi ko ma'ana qaulit tirmizi ma'ana qaulit tirmizi wa ghairi ma'anar fadan imamu tirmizi da waninsa daga cikin malaman hadisi yace hadisun hasanun sahihun idan sun kawo hadisi su ce hadha hadisun hasanun sahihun ce wannan hadisi ne hasan kuma hadisi ne sahihi hasanun ne sahihi to kaga sun hada duka biyu sun hada masa matsayin hasan da kuma matsayin siha sai bala ya ce inda zahira hazihi al'ibara mushkil ce zahirin wannan ibara din wannan salon maganar abu ne mai rikitarwa li'annal hasana ya taƙasaru an darajatis sahih domin hadisi hasan yana kasawa daga darajar hadisi sahihi fa kaifa yujma'u bainahuma ma'a tafawuti maratibihima ta ya za a hada su wuri daya a bawa hadisi matsayin duka biyu alhali matsayi ne daban-daban wani yafi wani tare da cewa wato ma'a tafawuti martabatihima tare da wato bambancin matsayi da suke da shi bambancin matsayi tsakanin hadisi hasan da hadisi sahihi to ta za a hada masa wannan a hadawa hadisi wannan matsaya guda biyu kaga akwai rikitarwa a ciki sai ce wal qad ajaba al ulama an al maqsud an maqsud at tirmizi min hadhihi al ibara to sai dai malamai sun ba da amsa dangance da manufan tirmizi na wannan ibara din wannan salon zancen me yake nufi idan ya faɗi haka sun ba da amsa bi ajubatin muta'addida da amsoshi masu yawa malamai sun ba da amsoshi da shi imamu turmizi ya rayu a karni na uku to duk wanda ya biyo bayansa sai yi ta kokarin su ce me yake nufi kowa yana faɗin abin da ya fahimta to cikin maganganun da aka yi ahsanuha ma qalahu al-hafiz ibn hajar mafi kyau na abin da aka faɗa shine abin da ibn hajar al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗa wartadahu suyuti wanda imamu suyudi ya yadda da wannan fadata shi wa mulakhasuhu ma yali takaitaccen takaitaccen abin da suka fada shine abin da zai zo na farko shine alif in kana lil hadisi isnadani fa aksar idan hadisin yana da isnadai guda biyu ko sama da haka hadisi yana da isnadi biyu ko sama da haka fal ma'ana sai zama ma'anar wannan ibarar hasanun bi itibari isnadin sahihun bi itibari isnadin akhar ya zama hadisi hasan ta hanyar lura da wani isnadi kuma hadisi ne sahihi ta hanyar lura da wani isnadi na daban in ka bi shi ta wannan isnadin hasan ne amma in ka bi shi ta wannan isnadin kuma sahihi ne to tunda yana da wannan matsaya guda biyu duba da isnadan da ya zo to sai ya hada mishi duka matsayin aga saboda taka tsantsan kare ce sahihi kare ce sai ya haɗe duka biyu ce haza hadisun hasanun sahihu ba wa in kana lahu isnadun wahidun to idan kuma hadisin isnadi guda ɗaya ne lak gare shi fa balantana abi wannan a ce hasan ne a ce masa hasan ne bi itibari hazal isnad sahihun bi itibari hazal isnad ya zama duka wato hadisin isnadi ɗaya ne kawai gare shi to idan aka samu turmizi ya ce wa hadisi haza hadisun hasanun sahihun kuma isnadinsa guda ɗaya ne to fal ma'ana sai zama ma'anar wannan hasanun inda qaumin wa sahihun inda qaumin akhar kana hadisin hasan ne a wajen wasu malamai kuma sahihi ne a wajen wasu malamai na daban wasu malamai sun ce hadisin hasan ne duba da cikin marwaitansa suna ganin wani marwaicin ko wasu daga cikin marwaitan suna da khiffatu dabt haka suna ganin har da su bata kai a cewa hadisin sahihi ba wasu malaman suna ganin a harran su ta kai a ce musu sayi a cewa hadisin sayi to sai a samu sabani tsakanin malamai akan irin wannan to in yazo sai ya ce hasan sahihun ai hasanun inda qaumin sahihun inda qaumin akhari yace wannan shine mafi kyan abin da aka fada fa ka'anna alqa'ila to kamar mai wannan fada din wanda shine tirmizi yashiru ila alkhilafi bainal ulama yana maka ishara ne zuwa ga cewa akwai sabani tsakanin malamai fil hukmi ala hadha hadis dangance da yin hukunci akan wannan hadisi akwai sabani aw lam yatarajjah ladayhi al hukmu bi ahdihima ko kuma bai rinjayar da ba ba to cikin hukunce hukunce hukuncen guda biyu ba wani ba wani ɗaya da ya rinjaya a wajensa da haka hukuncin sahihin bai rinjaye ba hukuncin hasan din bai rinjaye ba to sakamakon bai rinjaye da ɗaya daga cikin biyun ba sai ba su duka matakan guda biyu duba da hukuncin da malamai suka yi musu sai ba su duka hukuncin guda biyu hasan ne a wajen wasu malamai sahihun ne a wajen wasu malamai to a wajen kafa shi bai masa matsayi ba ya wata fahimta gaba ta bakwai taqsimul bagawi a hadisal masabih kasawar bagawi dangance da hadisan da suka zo a cikin littafinsa al-masabih yana da littafi mai suna al-masabihus yana da littafi mai suna masabihus sunna ga wata lamba na mubita magani yayi lamba kasa yace ismul kitabu ismul kitabi al-kamil ko ismul kitabi al-kamili cikakken sunan littafin shine masabihus sunna littafin bagawi bagawi mai tafsirin wa huwa kitabun jama'a fihi mu'allifuhu ahadith muntaqah wanda littafi ne babban littafi ne wanda mai shi ya tattaro hadisai zababbu hadisai wanda ya zazzabo zababbun hadisai min sahihaini daga cikin bukhari da muslim ya zazzabo wa sunanil arba'a da kuma daga cikin as-sunanul arba'a to da sunan abi daud sunan tirmizi sunan ibn majah sunan an-nasa'i da kuma sunan ibn majah wato sunan na ibn majah wa'ina littattafai guda hudu in ka ji an ce al'arba'a su ake nufi an gane ko? ana cewa al'arba'a su ake nufi in sun ce as-salasa to sai ka cire na ƙarshen sai ka cire ibn maja kun gane wannan to haka suke to sai ya bi wa'ina littattafai sai ya haini da kuma a sunan al'arba'a wa sunan darumi da kuma sunan darimi wanda shi baya cikin al'arba'a din to sai ya shiga cikin su ya zazzabu wasu hadisai sai ya yi littafi a kai sai ya littafi ya suna masa masabihu sunna to littafi ne mai muhimmanci sosai ɗaliban ilimin hadisi suna shiga ciki suna bincike suna karatu sosai wa huwa allazi zada alaihi wa hadhabahu al-khatib al-tarbizi shi da littafin da al-khatib tabrizi yayi ƙari a kansa ya kuma kyautata shi ya ƙara inganta littafin sannan kuma ya ƙara wasu hadisai akai ƙari akan wanda shi imamul bagawi ya kawo shi ma ya kara a kai ya shiga cikin wannan littattafan ya karo ya kara a cikin littafin sannan kuma ya kara inganta littafin wasammahu sai kira shi da suna mushkatul masabe an gane wanda albani ya yi aiki a kai dan kai ya ce sai wato hadisi na wanda albani ya inganta shi a cikin mushkatul masabe ko wani abu irin wannan sai ya kira shi da suna mushkatul masabe a cikin wannan littafin shi bagawi wato ya zo da wani istilahi bakon istilahi wanda ba sananne bane a wajen malaman hadisi shi da anan malai yake cewa darajar imam al-bagawi fi kitabihi al-masabih imam al-bagawi ya kutso da wani istilahi a cikin littafin sa al-masabih ya kutso daraja ala istilahin ala istilahin khas lahu ya kutso da wani istilahi da yake banta gare shi shi kadai aka sani da wannan istilahin وهو أنه يرمز إلى الأحاديث التي في الصحيحين shi yana yin ishara zuwa ga hadisan da suka zo a cikin Bukhari da Muslim ba mun ce ya tattaro ya zazzabo daga cikin Bukhari da Muslim ba a sahihaini sai ya zabo daga cikin as-sunan al-arba'a da kuma sunan ad-darimi to idan ya zo kan wanda ya zabo daga cikin sahihaini aw ahduhuma ko wanda ya zabo aw ahdihima ko wanda ya zabo daga cikin ɗaya daga cikin su ko wanda ya zabo daga cikin Bukhari ko Muslim to idan ya sai ishara zuwa gare shi bi kaulihi sahihun sai ce haza hadisun sahihun to iya ce sahihun ba yana nufin sahihun da wancan istilahi da muka faɗa a baya ba yana nufin sahihun saboda ya zo a bukhari da muslim to kaga wannan sai a ce eh haka ne wannan ba laifi domin duk hadisin da ya zo a bukhari da muslim da ma sahihi ne nan ba matsala wa ila al-ahadith allati fi sunan amma sai ya yi ishara zuwa ga hadisan da suka zo a cikin as-sunan ko as-sunan al-arba'a ko as-sunan sunan ad-darimi sai ya ishara zuwa gare su bi qawlihi hasanun yace hadha hadisun hasan an gane ko to yace hasan ba yana nufin hasan da irin ta'arifin da muka faɗa ba yana nufin hasan wanda ya zo a cikin al-kutub al-arba'a ko kuma as-sunan ad-darimi kun fahimta ya ko sahihi ne ai shine matsalar ai shi yasa ake son ka gane kenan hadisin ko sahihi karka dogara akan cewa hasan ne ka tafi akan cewa hasan ne a tarihin malaman hadisi in yace hasan ma'ana ya zo ne a cikin al-kutub al-arba'a ko sunan sunan sunan darimi kenan ta iya ya zama hasan ne ta iya ya zama sahihi ne ta iya ya zama da'ifi ne an fahimta yawa ta iya ya zama da'ifi ne yace huwa istilahu la yastaqimu ma'al istilahi al'am da haka wannan istilahi ne wanda baya miƙewa tare da istilahi gamamme dalal muhaddisina a wajen malaman hadisi li'anna fi sunan al-arba'a saboda a cikin as-sunan al-arba'a akwai as-sahih wal hasan wal da'if wal munkar akwai hadisi sahihi akwai hadisi hasan akwai da'ifi akwai munkar shi iya zo gaba ɗaya hasan zai ce kenan sai ka je ka bincika yanzu ya ce dai hasan ma'ana dai ya zo a cikin waɗancan littattafai wanda bai zo a bukhari da muslim ba to haka kana da sauran bincike wajen gano cewa to yanzu menene mai matsayinsa sahihi ne ko hasan din ne ko da'ifi ne ko munkar yace lidhalika nabbaha ibn salah wa an-nawawi ala dhalik shi yasa ibn salah babban malamin hadisin nan da imam an-nawawi suka fadakar dangance da wannan fa yanbaghi ala al-qari'i fi fi kitab al-masabih to ya kamata ga dukkan wanda yake karatu cikin littafin al-masabih na imam al-baghawi an ya kuna ala ilmin min istilahil bagawi alkhas ya kasance yana kan ilimi dangance da istilahin bagawi wannan istilahin wanda yake keɓantacce fi hazal kitabi a cikin wannan littafi ya zama yana da ilimi akan wannan istilahin fi hazal kitab an qawlihi anil ahadis dangance da fadarsa game da hadisai sahihun aw hasan iya ce sahihi to ya zo a bukhari da muslim eh yana sahihi ne babu iskali aba iya ce hasan to wannan akwai bukatar ka tantance hasan din ne ko sahihi ne ko kuma da'ifi to wannan shi ma kaga tunatarwa ce mai muhimmanci da ɗaliban ilimi masu koyon ilimin hadisi gaba ta takwas ta ƙarshe alkutubul lati min mazinnatil hasan littattafan da ake sa ran samun hadisi hasan idan kana neman hadisi hasan a wala littattafai za ka je ka same shi da yawa ga shi nan baja-baja a ina za ka je ka same shi nan ma ya lamba kasa ko ya ce mazinnat jam'u mazinna ne bi kasir zuwa wa mazinnatu shai'i ma'adanihi wa mawdu'i ya ce mazinnatu shai'i shine wato ma'adaninsa da kuma ma'ajiyarsa inda za ka je ka same shi fa yakunu ko wa mazinnatu shai'i ma'adanuhu wa mawdu'uhu ma'ajiyarsa da wato abin nan ma'adaninsa maɓuɓɓugarsa kenan da kuma ma'ajiyarsa inda za ka je ka samu shi fa yakunu ma'anal unwan sai zama ma'anar wannan unwani shine al-kutubul lati hiya mawdi'u wujudil hasan littattafan da su ne ma'ajiyar ko kuma gurin samun hadisi hasan littattafan da su ne gurin da za ka je ka samu hadisai hasan ina ne to shine wannan gabar za ta yi bayani yace lam yufrid al ulama kutuban khassa bil hadith al hasan al mujarrad yace malamai ba su keɓance wasu littattafai keɓantattu ba ba su kaɗaice wasu littattafai keɓantattu ba dangance da hadisi hasan al mujarrad tsantsa a ce wannan wani malami ya wallafa littafi ya tattaro tsantsar hadisai hasan a ciki zallarsu malamai ba su yi wannan aikin ba kama afradu sahih al-mujarrad kamar yadda suka kadaita littattafai da suka kawo tsantsar hadisai wanda suke ne ingantattu kamar sahihul bukhari sahihul muslim akwai wanda wanda su sun yi alkawari kuma sun cika bukhari da muslim sun kawo hadisai wanda suke sahihai to akwai wanda suka yi alkawarin amma aka samu ajizanci irin su sahih ibn huzaima irin sahih ibn hibban irin su al-muzarq al-hakim al-mustadrak al-hakim sai alkawarin kawo hadisai duka sahihai tsantsa amma kuma an samu wanda ba sahihan ba haka an samu malamai da suka yi aiki wajen tattara hadisai sahihai tsantsa a cikin littattafai masu cin gashin kansu yace kama afradu sahih al-mujarrad fi kutubin mustaqilla a cikin littattafai masu cin gashin kansu to bangaren abin da ya shafi hasan ba a samu wannan ba kun gane لكن هناك كتبا يكسر فيها وجود الحديث الحسن سيدي أكو أسر تتفي ودا واتو سامن حديثي حسن ينا يويت أجيكس ana samun hadisai hasan da yawa a ciki fa min ashhari hadhihi al-kutub daga cikin mafi shaharar wa'annan littattafan na farko wanda shine ya kawo shi da harful alif shine jami'u tirmizi jami'u tirmizi al-mashhuru bi sunan tirmizi wanda ya shahara da da sunan tirmizi amma dai jami'i ne ba jami'i ne shine abinda ya fi shahara da wannan sunan amma dai jami'i ne idan aka ce wannan littafin jami'i ne wato shi ne littafin da ya tattaro hadisai alkitabun ladhi almurattabu ala abwabin ladhi yujadu fihi yujadu fihi hadisa fi jami'i mawdu'atid din littafin da aka tattaro hadisan da suke shafi duk mawdu'ai na addini gane mawdu'ai gaba ɗaya na addini dukkaninsu wanda babubuka mafi wato wato babubuka wanda suka kunshi mawudu'an addini manya-manyan daga ciki guda takwas ne guda nawa ne manya-manyan daga ciki wanda sun shafi kowane mawudu'i na addini manya-manyan babubuka guda takwas ne akwai babul aqida akwai al-aqaid akwai al-ahkam akwai as-siyar akwai al'adab akwai al-tafsir akwai alfitan akwai ashiratu sa'a akwai almanaqib gane guda takwas ne to wadan sun kunshi duk wani babi na addini to wanda ya gina littafin sa akan wannan ya tattaro hadisan da suka shafi wa'annan abuwa din duka ya bude babubuka da suka shafi al-aqaid al-ahkam as-siyar al-adab at-tafsir al-fitan ashiratu sa'a al-manaqib to sai a kira shi da suna jami an gane ko kamar jami'u sahih na imam al-bukhari aka kuma akwai jami'u tirmizi an gane wannan amma idan aka ce wannan sunan ne to sai zamo kutubu sunan sune allati tajma'u ahadith al-ahkam al-marfu'a murattaba ala abwab al-fiqh wanda su suka tattaro hadisai na hukunce hukunce wanda suke marfu'ai zuwa ga manzon Allah wanda aka gida su akan babubukan fiqh an gane ko aka gida akan babukan fiqh bayani akan sallah a zo bayanin tsarki babun tsarki babun sallah babun zakka babun azumi aikin haji shikenan ba a shiga babul mu'amalat bangaren abin da ya shafi ahkam na fiqh to wannan sai a kira shi sunan kamar sunan Abi Dawud sunan Ibn Majah sunan Nasa'i da sauransu amma shi Tirmidhi jami'a ne mun ga da wannan jami'a amma kuma ya fi shahara da sunan shi shi yasa wannan karin baya bonus ce bai bai cikin littafi yawa yace jami'u tirmizi al-mashhur bi sunan tirmizi fa huwa aslun fi ma'rifati al-hasan wanda shine asali a wajen sanin hadisi hasan wanda shi yayi ta ambaton sa da yawa a wajen sa yafi shahara duk da kafin shi an samu wasu malamai suna ambaton hadisi hasan irin su Imam Ahmad bin Hanbal irin su Ali ibn Madini da sauransu amma dai a bakin sa yafi shahara ambaton hadisi hasan والترمذي هو الذي شهره وانا شيء يسا يشهر في في هذا الكتاب اتكن وانا لتافي ناشي واكثر من ذكره يويت امبتنسا لكن ينبغي ينبغي التنبه الى ان نسخه تختلف في قوله حسن صحيح ونحوه yace sai dai mu kiyaye nusakh na jami'ut tirmizi akan samu bambanci wajen fadar sa hasanun sahih da abin da ya kama da haka in ka je wani waje sai ka gaba haka bane duba da nusakh da tunda ka sa akwai yan ciwa akwai yan kasuwa wanda buga suke yi kawai yace fa ala talib hadisi to wajibi ne akan dalibin ilimin hadisi al inayati bi ikhtiyar al nuskhat al muhaqqaqa to wajibi ne ya kula wajen zabo nuska wadda aka yi ta hakikin nuska wadda aka yi ta hakikinta wal muqabala wadda aka yi muqabalarta ala usulul mu'tamada akan usul mu'tamada kamar ai legalize da turanci wanda wani ya buga sai aka dauko aka yi legalizanta da wasu littattafai wanda su an riga an dogara a kansu an auna an gwara an duba an ga eh ya dace ba a samu wani canje canje ba to sai ka soyi irin wannan nuska din abin da zaka je mata ba can da an buga kawai ka yayo ka sayo to zaka yi ta samun matsala wani guri sai ka ga hasanun ne in ka je can al-kutub al-mu'tamada sai ka samu ba haka bane dan wani wuri ya ce hasanun sahihun in kaje tun sai ka ga ba haka bane shi ne malai ce sai an kula da wannan sosai na uku ba shi ne suna na biyu ba shi ne sunanu abi dawud sunanu abi dawud faqad zakara fi risalatihi ila ahli makkah shi abu dawud ya faɗa a cikin wata risala wata wani message wata wata wasiƙa da ya tura wa mutanen makka annahu yazkuru fi sahihi wa ma yushbihuhu wa yuqaribuhu shi abu dawud yana faɗa ko annahu annahu yazkuru fihi sahih haka ne ace annahu yazkuru fihi sahih as-sahiha wama yush wama yushbiha wama yushbihu wa yuqaribuhu a cikin wannan wasiƙa da ya rubuta yana ambaton hadisi sahihi da abin da ya kama da hadisi sahihi ko kuma a cikin wasiƙar ya rubuta yana ambato fihi a cikin littafin sunan ɗinsa ku kiyaye da kyau ku ga ba a cikin wasikar ba ba a cikin wasikar da ya rubuta musu yana ba su labari ne a cikin wasikar a cikin littafinsa sunan abi dawud yana ambaton as-sahih hadisi sahihi in ya rubuta hadisi sai ce haza hadisun sahihi mun gane ko wa ma yushbihu da abin da ya kama da hadisi sahihi wa ma yuqaribuhu da abin da ya kusa da hadisi sahihi duka yana ambaton wannan yana fada a cikin littafin wa ma kana fihi wahanun shadidun bayyanahu kuma duk hadisin da yake a cikinsa akwai rauni mai tsanani shi ba da ya bayyana shi a cikin sunan ɗinsa wa malam ya fihi shay'an fa huwa salih to duk abin da bai ambaci ko bai a tattare da shi ba to hadisi ne salih ma'ana hadisi ne mai kyau in yayi shiru to shirunsa yana nuna hadisin hadisi ne mai kyau a fahimta haka to haka yayi abin nan in hadisin sahihi ne ko wanda ya kama da sahihi ko ya kusa da sahihi sai ya bayyana zai yi bayani da zaka gane haka dan hadisin yana da rauni mai tsanani zai bayyana in yayi shiru to ya nuna hadisin mai kyau ne hasan ne kenan kun fahimta in yayi shiru bai ce komai ba to hadisi ya zama hasan yace fa bina'an ala dhalik to gini akan wannan idza wajadna fihi hadisan lam yubay lam yubayyin huwa da'fuhu idan muka samu hadisi a cikin sunan sunan abi daud muka samu wani hadisi wanda shi bai bayyana rauninsa ba da kansa shi abu dawud bai ce wannan hadisin da'ifi ba ne walam yusahhihu ahadun min al-a'immatil mu'tamidin kun ba wani daga cikin a'imma jagororin malaman hadisi wanda aka ake dogara da da ingantawar su ba a samu wani daga cikin su ya inganta shi ba to fa huwa hasanun inda abi dawud to hadisi ne hasan a wajen abi dawud ya za ka yi ka gane shi abu dawud bai cewa haza hadisun hasan kamar yadda tirmizi yake shi tirmizi yana nasanta ya ce hasan ko hasanun sahihu amma shi abu dawud bai yin wannan in sahihi ne zai bayyana ko abin da ya kama da haka in da'ifi ne zai bayyana in yayi shiru to menene hasan kenan in ka je can aikin abin da zaka yi aiki da shi kenan ka gano hadisi hasan wanda ka ga yayi shiru akan sa to hasan ne a wajensa to shine malai ya bayani ce gini akan wannan wasiƙa da ya rubuta wa mutanen makka haka ya bayyana a cikin wasiƙar to in maka samu hadisi bai da'afa shi ba sannan ba a samu wani ko bai ce sahihi ba ne ko ba a samu wani daga cikin malaman hadisi da ake dogara da maganar su ya ce hadisin sahihi ba ne to fa huwa hasanun inda abi dawo sai jim na uku as-sunan ad-daruqutni shi ma a can ana samun hadisai hasan masu yawa faqad nassa ad-darqutni shi ma ya nassanta sai kawo hadisi ya ce hasan faqad nassa ad-dar nassa ad-darqutni ala kaseerin minhu fi hadha al-kitab ya nassanta akan da yawa daga cikin hadisi hasan a cikin littafin sa ya kawo hadisi ya ce masa hasan to in kana neman hadisi hasan ka je wa'annan littafai zaka same su a can baje baje da wannan muka zo karshen bayani akan abin da ya shafi hadisi hasan ko sai mun zo insha Allah sai mu tashi as-sahihu li ghairihi da kuma al-hasanu li ghairihi zamu iya hade su duka biyu a cikin darasi guda tunda ba su da yawa insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ku ji darasin darasin a hankali sai a hankali kamar ana dan lallaba jikin